بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما mu kada manta muna nan muna bayani ne akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau za mu tashi daga babin da yake nuna cewa in mutum ya rantsuwa ya ga warware rantsuwa shine ya fa alkhairi to ya aikata hakan na'am قال رحمه الله باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه babin da yake nuna cewa mustahabbi ne idan mutum ya yi rantsuwa akan zai yi abu ko ba zai aikata abu ba to daga baya sai ya ga warware rantsuwar shine ya fi alkhairi to ya warware ta yi kafara عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdurrahman ɗan samura allah iya da shi yake cewa maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce min وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك idan ka yi rantsuwa akan abu sai ka ga cewa ah, saɓanin wannan rantsuwar shine ya fi alkhairi to ka aikata abin da ya fi alkhairi kuma ka yi kafarar rantsuwarka
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير wanda ya yi rantsuwa akan abu sai ya ga barar rantsuwar ko warware ta shine ya fi alkhairi to ya kafara rantsuwarsa kuma ya aikata abin da ya fi alkhairi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu musa al'ashari yake cewa manzala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير wallahi ni insha Allah babu yadda za a yi na yi rantsuwa in gane cewa ah, barin rantsuwa shine ya fi alkhairi face sai na yi kafara ta rantsuwar kuma na aikata abin da ya fi alkhairi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه
annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ɗayan ku ya doge ya ci gaba a kan rantsuwarsa wacce ya yi a kan iyalansa shine ya fi masa zunubi a wajen Allah fiye da ya ba da kafararsa wacce Allah ya farlanta masa ma'ana mutum ya yi kafara shine ya fi masa alkhairi fiye da ya ci gaba da rantsuwarsa ya dage a kanta saboda babu mamaki ah, warware rantsuwa shine ya fi alkhairi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه Babin da yake nuni akan cewa an yi afuwa mutum idan ya yi yasasshiyar rantsuwa cewa ba sai ya yi kafara ba.
وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين Abin da ake nufi da yasasshiyar rantsuwa ita ce wacce ake yi akan harshe ba tare da an yi nufi ba.
كقوله على العادة لا والله وبلا والله Kamar ونحو yanzu ذلك mutum ya ce wallahi jiya mun je guri kaza wallahi jiya ban yi kaza ba. To irin wannan wacce take zuwa ba tare da sani ba wannan an yi afuwa babu kafara a kanta.
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان wato rantsuwa kamar yadda muka yi bayani a hadisan baya ta kasu kaso uku akwai yamirul gamus ita ce wacce ta gabata wacce idan mutum ya yi rantsuwa a kan ƙarya Allah zai turbaɗa shi a cikin wata shi yasa ake kiranta yamirul gamus akwai lagwul yamin ita ce wannan ta biyu wato mutum ya yi rantsuwa ba tare da ya yi niki ba sai kuma alyaminul munaqida mutum ya ce gobe wallahi ba zan je guri kaza ba ma'ana rantsuwa wacce mutum zai kulla yana sani saboda haka Allah yake cewa a nan gurin Allah ba zai kama ku ba da yasassun rantsuwoyin ku amma zai kama ku idan ba ku yi kafara ba a rantsuwoyin da kuka kulla فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة kafarar rantsuwar ku shine ku ciyar da miskinai guda goma daga tsakatsacin abin da kuke ciyar da iyalanku ko kuma kuke musu sutura ko kuma ku yanta ku yanga فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم idan ba ku samu ba ba ku samu yin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ɗin can ba wato ce da miskinai goma ko yi musu sutura ko kuma yan takuyanga to sai ku yi azumi guda uku wannan ita ce kafarar rantsuwoyinku idan kuka yi rantsuwa kuma ku kiyaye rantsuwoyinku وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana Aisha Allah ya da ita tana cewa أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله ta ce wannan ayar ta cewa ba Allah ba zai kama ku akan yasassun rantsuwoyi ba an saukar da ita ne a gurin da mutum zai ce la wallah da kuma bala wallah shine ma'anar wannan lagu din
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito باب كراه باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا babin da yake bayani akan cewa makaruhi ne mutum ya yi rantsuwa idan za a yi ciniki ko da da gaske yake
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب yin rantsuwa a babin cinikayya yana iya sawa a siyar da haja amma kuma yana lallata albarkaci متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abu da Allah ya yarda da shi yana cewa na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق
na hane ku da yawan yin rantsuwa a lokacin cinikayya saboda yawan yin rantsuwa a lokacin cinikayya yana sa a samu riba daga baya kuma sai Allah ya kwashe albarkar riba رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne mutum ya roƙi ah, wani mutum wani abu- makaruhi ne mutum ya roƙi wani abu da fuskar Allah in dai ba aljanna ba sannan kuma makaruhi ne mutum ya hana wanda ya roƙe shi don Allah mana ya ce ka bani abu kaza don Allah ko ya nemi ceto a bashi don Allah
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يسأل بوجه الله إلا الجنة babu abin da ake roƙa da fuskar Allah sai aljanna رواه أبو داود Abu Dawud ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من استعاذ بالله فأعيذوه wanda ya nemi tsari da Allah to ko masa tsari ومن سأل بالله فأعطوه wanda ya roƙa dan Allah ku bashi ومن دعاكم فأجيبوه wanda ya kira ku ku amsa masa ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه wanda kuma ya aikata muku aikin alkhairi to ku rama masa
فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه in ba ku samu abin da za ku rama masa ba to ku masa addu'a ta yadda za ku ga kun rama masa
حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد بأسانيد الصحيح بأ- ب- بأسانيد الصحيحين
Ah, abu dawud da nasa'i da suka rawaito waɗannan hadisan kuma sanadan nasu suna kan sharaɗin bukhari da muslim
باب تحريم قول شاها شاه للسلطان وغيره babin da yake nuna cewa haramun ne a ce da mutum sarkin sarakuna
لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى saboda ba wanda ya cancanta a siffanta shi da wannan sai Allah عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu hurairah Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
إن أقنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك sunan da ya fi kowanne kaskanci a wajen Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da ah, ya kira kansa da sarkin sarakuna متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاهان شاه shi ne duk ma'anar su ɗaya باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه babin da yake nuni cewa haramun ne a kira fasiki da kuma ɗan bid'a da ce ma haramun ne a kira fasiki da kuma ɗan bid'a da suna sayyid wato shugaba ko kuma makamancin haka
عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga buraida Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تقولوا للمنافق سيد kada ku ce da munafiki sayyid فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل saboda idan ya zama sayyid to tabbas kun fusatar da ubangijinku wanda yake mai girma da buwaya رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce
باب كراهة سب الحمى babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne mutum ya zagi zazzabi عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال an rawaito daga jabir Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa manzala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shiga wajen ah, ummu sa'id ko kuma ummal musayyib sai yake cewa
ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين ya ke ah, ummu sa'id me yasa naga kina harrakawa ne
قالت الحمى لا بارك الله فيها sai ita ummu sa'id ko kuma ummul musayyab sai take cewa zazzabi ne Allah ya cire mata albarka فقال لا تسبي الحمى لا تصبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita ki daina zagin zazzabi saboda zazzabi yana tafiyar da kurakuran ƴaƴan annabi adam kamar yadda zigazigi yake tafiyar da daudar ƙarfi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها babin da yake bayani akan haramun ne a zagi iska sannan kuma babin yana bayani akan abin da ya kamata mutum ya faɗa idan iska ta taso عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال An karɓo daga Abul Munzir Ubayyu dan Ka'ab Allah ya yarda da shi ya ce.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce.
لا تصبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku dinga zagin iska idan kun ga abin da ba kwa so to ku karanta wannan addu'a اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح المزين يرويتكما يا إنجان تحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa na ji manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب iska tana daga rahamar allah saboda haka wani lokacin takan zo da rahama wani lokacin kuma takan zo da azaba فإذا رأيتموها فلا تصبوها na'am وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها ku roƙi allah alkhairanta kuma ku nemi tsari daga sharranta na'am رواه أبو داود بإسناد حسن abu dawud ne ya rawaito da sanadi mai kyau وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال an karɓo daga nana aisha Allah yarda da ita take cewa mazala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya ga iska ta taso yana cewa اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ya Allah ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin da yake cikin ta da kuma alkhairin da aka aiko ta saboda shi وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ya Allah ina neman tsari da sharrin ta da sharrin abin da yake cikin ta da kuma sharrin abin da aka aiko ta da رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب كراهة سب الديك babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne a zagi zakara عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال An karɓo daga Khalid da daga zai ɗan Khalid Aljuhani Allah ya yarda da shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تصبوا الديك ku daina zagin zakara فإنه يوقظ للصلاة saboda yana tashin mutane sallah.
رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ya rawaito da sanadi ingantacce.
باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا Babin da yake nuni cewa haramun ne mutum ya ce an yi mana ruwa ne da nau'i kaza. Ana mutum ya danganta ruwan zuwa wani abu da ba Allah ba.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل
Zaid bin Khalid al-Juhani yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi mana sallar asuba a Hudaybiya bayan an yi ruwa da daddare.
فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya waigo sai yake cewa da mutane kun san abin da ubangijinku ya faɗa ma'ana Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake eh, yi wa mutane magana bayan an gama sallah.
قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa bayina a yau sun kasu kaso biyu akwai waɗanda suka waye gari suna masu imani akwai waɗanda kuma suka waye gari suna masu kafircewa duk wanda ya ce an yi mana eh, ruwa da s- da falalar Allah da kuma rahamarsa to wannan ya yi imani da ni ya kuma kafircewa tauraro duk wanda ya ce an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza ya yi guri kaza to wannan ya yi imani da ni kuma ya kafircewa eh, t- tabbas wannan ya kafirce mu kuma ya yi imani da tauraro bukhari da muslim ne suka rawaito mana annabi yana hakaitowa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala
باب تحريم قوله لمسلم يا كافر babin da yake nuni akan cewa haramun ne eh, mutum ya cewa da musulmi kafiri
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه idan mutum ya ce da eh, dan uwansa ya kai kafiri to tabbas wannan kalmar za ta koma wurin ɗaya daga cikinsu idan wanda aka faɗawa cewa shi kafiri ne kafirin ne sai kalmar ta tabbata a kan shi idan kuma ba kafiri ne ba sai ta koma wajen wanda ya faɗa متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Abu Dhar yake cewa ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه duk wanda ya kira wani da cewa kafiri ne ko kuma ya ce masa maƙiyin Allah kuma ba haka bane to kalmar za ta dawo kan shi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان Babin da yake nuna cewa an hana yawan albasha da kuma faɗan maganganu ba kai ba gindi.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga abdullahi dan masud allah yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء mumini baya zama mai sukan mutane ko mai yawan la'anta ko mai yawan alfasha ko kuma mai yawan kwakyara faɗan maganganu na banza waɗanda ba su da amfani
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya kyautata hadisin وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa alfasha ba ta taɓa kasancewa a cikin abubuwa ce sai ta munana shi وما كان الحياء في شيء إلا زانه kuma kunya ba ta taɓa kasancewa a cikin abubuwa ce sai ta ƙawata abin رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya kyautata hadisin na'am
باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم Na'am. Babin da yake nuna cewa makaruhi ne a dinga yin kakala idan ana magana, sannan babin yana nuna cewa ba a so mutum ya dinga ƙoƙari sai ya yi fasaha ko ya yi amfani da kalmomi masu wahala a lokacin da yake magana daga magari.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون An قال karɓo daga هكذا Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗanda suke yin ƙaƙale idan za su yi magana to sun hallaka.
قال ها ثلاثا Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa haka har sau uku.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Amr bin Al-As yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة
Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana kin mutumin da yake ƙaƙalan fasaha a lokacin da yake yin magana kamar yadda eh, saniya take yin tauna da harshenta suna cewa abin da ya sa a kamanta shi da saniya saboda da yawa daga cikin dabbobi in za su yi tauna suna yi da haƙori ne amma ita saboda ƙaƙala da harshe take yi نعم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أبو داود والترمذي نسك رويته وكما الترمذي يكلت تحديثه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا waɗanda suka fi soyuwa a gare ni suka fi kusanci da ni ranar alkiyama daga cikin ku su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u
وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda kuma suka fi nisa daga gare ni na fi kuma ƙin su ranar alkiyama su ne masu yawan surutu su ne waɗanda ah, suke ƙaƙala idan za su yi magana sannan kuma idan suka fara zance to ba kai ba gindi haka suke yin shi رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmidhi ne ya rawaito kuma ya kyautata hadisin
باب كراهة قوله خبثت نفسي babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne mutum ya ce "Ah, raina ya lallace ko zuciyata ta ɓaci
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga aisha Allah ya da ita take cewa manzo Allah ya da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي kada ɗayan ku ya ce zuciyata ta ɓaci amma dai ya ce ba na jin daɗi a cikin zuciyata متفق عليه Bukhari da musulmi suka rawaito
باب كراهية تسمية العنب كرما babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne a kira inabi da karm
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم annabi sallallahu alaihi yake cewa kada ku dinga cewa inabi alkarb shi alkarb ɗaya ne daga cikin sunayen inab amma annabi sallallahu alaihi yace a daina ce masa wannan sunan فإن الكرم المسلم yace saboda kalmar karm ana amfani da ita ne ga musulmi mana lakabin musulmi ne don haka a daina gaya wa inab wannan sunan متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito.
وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن a wata ruwaya kuma alkarm shine zuciyar mumini وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن Ah, kamar yadda ya gabata.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin wannan hadisin na wa'il bin hujur kada ku kira inab da karm amma dai za ku iya kiransa inabi ko ku ce masa habala duka sunayensa ne masu sauran mu saboda korewar lokaci za mu dakata ne insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin da za su zo nan gaba kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh